اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka fathul majid sharh li sharhi kitab tauhid kama mance yau muna shidda ko bakwai ga watan shaban hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ishirin da biyu ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da daya sati da ya gabata mun kare tafsiri da al'allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yayi wa sirat al-mustaqim menene ake cewa sirat al-mustaqim yau insha Allah za mu tashi kan fadan malin da yake qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qala ibn mas'ud man arada an yanzura ila wasiyati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama allati alaiha khatimuhu falyaqra قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه من سورة الأنعام آية تدري دا حمسن دا ما لهيك تيوى فلما أنا وند رحمة الله تقار تبتا قريش ليتي قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يكي تيوى من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم wanda ya so ya kalli wasiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma can malam yayi bayanin menene wasiya al'amari ne wanda ya zama to mai girma wanda aka yi umarni a rike da shi a aikata in aikata in aikatawa ne a aikata in kuma hani ne a halu qala allati alaiha khatimuhu wanda akan wannan wasiya ne yake da tambokin shi wanda ya zamanto an ya sa hannu ƙarshe falyaqra qawluhu ta'ala to ya karanta fada Allah madaukaki da yace qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum ta fada musu manzo sallallahu alaihi wasallam ana nihin ahlul kitab yahudawa da kirista ta'alu kuzo atlu ma harrama rabbukum alaykum in karanta muku abin da ubangijinku ya haramta a kan har zuwa fara Allah maɗaukaki da ya ce wa anna hadha sirati mustaqima cewa wannan shine tafarki na mai kake fattabi'uhu kubish surat al-anam asharh qawluhu ibn mas'ud fada shi da yace ibn mas'ud ko abdullah ibn mas'ud bin ghafil bi mu'jamatin shine abdullahi dan mas'ud dan gafil gafil kin nan kawa ghainun da na sama kaka ce avil afil shi yasa ya ce bi mu'jama wadda take da da a sama wa fa'in da fa ibn habib al-hudhali wanda ake cewa da habib al-hudhali abu abdurrahman baba abdurrahman sahabiyun jalilun sahabi ne mai girma min as-sabiqin al-awwali min ahli badr na daga cikin mutane wanda suka yi rigaye da imani farkon imani suka yi imani al-awwalin wanda suka zamanto suna daga cikin na farko min ahli badar daga mutanen badar ana iya nahin yakin badar wa uhud da yakin uhud wal khandaq da yakin khandaq wa bai'at ridwan da yarjejeniya ta bai'a wadda ake cewa bai'at ridwan wa min kibari ulama'i sahaba abdullahi dan mas'ud iya daga cikin manya-manyan malaman sahabbai amarahu umar alal kufa umar ya sanya shi shine jagora kamar prefe a garin kufa wa mata sanata tunaini wa talatin ya rasu hijira tana da talatin da biyu قال وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وانا أثرنا عبد الله بن مسعود إمام الترمذي يرويته شدشي كما يتي حديث نميكو يرحمك الله وابن المنذر دا ابن المنذر وابن أبي حاتم دا ابن أبي حاتم والطبراني دا إمام الطبراني بنحوه دا قتم شوانا رواية وسبب هذا القول dalilin faɗin wannan magana ta abdullahi dan mas'ud wallahu a'lam mala yace Allah shine masani ma rawahu al-bukhari fi sahihihi abinda imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin sahihin shi an ibn abbas radiyallahu anhu anhuma daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kenan da abdullahi da baban shi abbas qala yace lamma ishtadda bin nabi sallallahu alaihi wasallama waj'a lokacin da tsananin ciwo ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsanani ciwo rishin lahiya ta kai rishin lahiya qala ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban la takhtalifu ba'du ba'da ku zo min da wani littafi zan rubuta muku wani rubutu wanda ba za ku samu sabani ba bayana qala umar sai umar radiyallahu anhu yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama غلبه الوجع lalle mazala sallallahu alaihi wasallama ciwo ya rijaye shi inda da kitabullahi hasbuna muna da littafin Allah wanda ya ishe mu fahtalafu sai sahabbai suka samu sabani wa kathura annabtu maganganu suka yi yawa a sa al'amari in aka samu wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan qala umu anni ku tashi daga gare ni wala yanbaghi bai dace ba in indi at-tanazu bai dace ba a yi jayayya wurina fa kharaja ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya huta ya kulu iya cewa inna arziya kullu razya ma hala baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa baina kitabihi ba abin da ya kala inna razya kullum razziya kamar na daga nau'i na nadama da yake ma hala baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa kitabihi ba abin da ya shiga tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rubutun shi fa qala ibn mas'ud sai abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yace man arada an yanzura ila wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama allati alaiha khatimuhu yahud wannan hadisi da wanda yake so ya kalli wasiyar manzala sallallahu alaihi wasallama wadda ya tambankin shi ko maganar shi ta karshe ita ce wannan sai ya ambaci wannan hadisi ya alal kitabu ta'ala qul ka ce musu ta'ala wa atul ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta akan ku wa qala ba'dhum wasu shashan malamai suka ce ma'anahu man arada an yanzura ila alwasiyati allati ka'annaha kutibat wanda yaso ya kalli wasiyar da kai ka ce an rubuta ta wa khutima alaiha kuma aka sanya mata hannu falam tughayyar kuma ba a canza ta ba walam tubaddal ba a masanya ta ba falyaqra to ya karanta qul ta'alu ku zo in karanta muku ila akhirin ayati zuwa ƙarshen ayoyi shibuhuha bil kitabi alladhi kutiba thumma kutib kenan kamarta kamar rubutun da aka rubuta shi kuma aka sa hannu aka sa tambo falam yuzad fihi wa lam yunqas ba dada ba kuma ba a rage a cikin shi ba fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yusi illa bi kitabillahi ta'ala kuma zala sallallahu alaihi wasallama bi wasiya da wani abu ba sai da littafin Allah madaukaki kuma tabbata hadisi ya tabbata sunna manzala sallallahu alaihi wasallam kuma zala sallallahu alaihi wasallama ta alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin kuma can yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu kitabillah kitabullah wa sunnati wa sunnati kama qala fima rawahu muslim kamar yadda ya faɗi a cikin abinda imam muslim ya ruwaito shi wa inni tarukum fikum ga nau'in ruwaya hannu wa inni tarukum fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu lan tadillu lalle ni zan bara muku zan bari a cikin ku abinda idan kuka yi riko da shi to har abada ba za ku bata ba kitabullah shine littafin Allah madaukaki وقد روى عبادة بن الصامت الروي عبادة بن الصامت وان يدعى الله تكار تبتع قريش يا رويتو حديث قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazala wanda tsira da amince Allah su kara tabbata da shi ke cewa ayyukum yubayyi'ni ala ha'ula'i al-ayati thalath wane ne daga cikinku wanda zai mun mubaya'a mubaya'a kuma yarjejeniya ce tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutane da mutane a waɗi abinda za a yi yarjejeniya da shi kuma a ɗora hannu bisa hannu don sai zamanto kowa ya amince ya yarda shi ne manzana sallallahu alaihi wasallam ya cewa sahabbai wane ne daga cikin ku wanda zai mun mubaya akan wannan ayoyi guda uku sun matala kaulahu sannan ya faɗi faɗa Allah madaukaki ya karanta faɗa Allah madaukaki kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum hatta faraga min salasi al-ayat sai da ya kare ayoyin wannan guda uku sun makala sannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man waffa bihinna fa ajruhu ala Allah dukkan wanda ya cika wannan alkawali da abin da ayoyin nan suka kumsa to ladan shi na ga wajen Allah madaukaki wa man intaqasa minhunna shay'an wanda kuma ya rage daga cikin wannan ayoyi wani abu fa adrakahu Allah bihi fi dunya Allah ya riske shi da wannan abin da ya rage a nan duniya kanat ukubata to wannan sai zama to ukuba shi nan sai zama to Allah ya kama mutum da wani bala'i wanda ya zama to ukuba shi ce a nan duniya wa man akharahu ila al-akhirah wanda kuma Allah madaukake jinkirta mishi har zuwa lahira kana amruhu ila Allah shi ma al'amru shi wajen Allah ne madaukake in sha'a akhadahu wa in sha'a afa an in Allah madaukake ya so sai kama shi da wannan laifi na rishin cika wannan alkawali da yi in kuma Allah madaukake ya so sai mai rangwame ya gafarta mishi domin dukkan abu ne tabbatacce cewa dukkan abin da ya zamanto koma bayan shirka ne idan mutum ya mutu ko ya tuba ko bai tuba ba al'amuran shi na wajen Allah madaukaki amma in shirka ne mutum ya tuba to kuma babu zancen rangwame babu zancen gafara Allah madaukaki na'am قال رواه ابن ابي حاتم ابن ابي حاتم يروي wannan hadisi wal hakim da imam hakim wa sahahahu ya ingantar da wannan hadisi wa muhammad bin nasr في الاعتصام معمر بن نصر يروي تون حديث في الاعتصام قلت نتي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي أنزله domin annabu lalle annabu wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi baiwa al'ummar shi ba wasiya sai da abin da Allah maɗaukaki ya yi musu wasiya a bisa harshen manzan shi sallallahu alaihi wasallam wa fi kitabihi kuma haka nan a bisa cikin adda abin da ya zo a cikin littafin shi alladhi anzalahu wanda ya sabkar da shi tibyanan li kulli shay wanda ya zamanto ya kumshi kowane abu wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin wanda ya zamanto shiriwa ne kuma rahma ce albishir ne da aljanna ga musulmi wa hadhihi al-ayat wasiyatu Allah ta'ala wannan ayoyi sune wasiya Allah madaukaki wa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam kuma shine wasiya manzon shi wanda tsiraya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi قال المصنف رحمه الله ما لا يتي وعن معاذ بن جبل an samu wannan hadisi daga Mu'adh dan Jabal wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar na kasance ina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa jaki duba ku gani matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki ɗaya kenan kuma banda hawa jaki kuma har ya dora wani a bayan shi wannan shine ƙarshen tawadu'i da kai kaskantar da kai da rashin girman kai matsayin manzo wanda babu wani matsayi a duniya kamar shi sannan kuma gashi har ya dora wani a bayan dabbar da yake hai qala fa qala li mazala sallallahu alaihi wasallam sai ce mu ya mu'az ya kai mu'az dan jabal atadri ma haqqullahi ala al-ibad ka san haƙƙin Allah amsa bayan shi wa ma haqqul ibadi ala Allah kuma ka san haƙƙin bayi a bisa a kan Allah maɗaukaki, ƙuntu Allah wa Rasuluhu alam mu'adh dan jabal ya mai da ilimi ga Allah ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wannan akwai nau'i na tawazu'i ɗaya ke da na biyu kuma akwai mai da abin da baka sani baka ce Allah madaukaki shine mafi sani kuma manzo sallallahu alaihi wasallam قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا hakkin Allah akan bayan shi shine su bauta mishi kadda su sake su hada bautar shi da wani kowane ne shi kuma bauta bayanin ta ya riga ya gabata bauta ita ce dukkan abin da Allah maɗaukaki yake san shi ya yarda da shi maganganu ne ko ayyuka maganganun nan da ayyuka a bayyana suke ko ɓoye to wannan shi ake cewa bauta ba kadai sallah da azumi da hajji da zakka su ne bauta kaɗai a'a wannan su gimshikai ne adalci bauta ce yin gaskiya bauta ce rike amana bauta ce yi wa mahaifi biyayya bauta ce cikin abubuwa ga sunan da yawa wanda suka zamanto domin allah maɗaukaki iya son su kuma yarda da su ƙara wala yi shiriku bihi shaya wa haƙƙul ibadi alallah kuma haƙƙin bayi amsa allah an la yu'azziba man la yushrik bihi shay'a cewa Allah madaukaki ba zai azabtar da wanda bai hada bautar shi da wani ba dai mutum ya mutu iya muwahidi ya kadaitar da Allah da bauta to Allah ba zai azabtar da shi ba ba zai kasance ba wanda ya zamanto zai dawwama daga cikin wuta la shakka mutum bayya kubuta daga zunubi wannan zunubi Allah zai wankar da mutum da wuta amma kuma ƙarshen shi aljannat madawwaman shi ce aljanna in kuma Allah maɗaukaki ya so ya mai gafara ya mai rangume da wannan zunubi ya sashi aljanna domin akwai ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga mutanen da sun cancanci azaba a wanke su da zunubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya nemi ceto wajen Allah a yahe musu wannan zunubi a sassa aljanna ba tare da azabtar da su ba na'am قلت يا رسول الله معاذ بن جبل يتي يا من الله صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس بزن ومتاني البشر بدا ونن مغنى قال لا قال صلى الله عليه وسلم يتي مي آآ لا تبشرهم فيتكلوا idan ka musu albishir da wannan kawai kwance da kaya za su ba za su yi aiki ba kawai za su saurari rahama Allah ba ɗauke su ce a'a bal su kowa ya yi aiki domin Allah ta yi aiki imalu fa sayar amalakum wa rasulu nan ku yi aiki kowa abinda aka ce yayi yayi nam akhrajahu akhrajahu fi sahihain imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi a cikin sahihin ina ga sai mu tsaya nan insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi akan tafsirin wannan hadisi alaikum salam na'am da wannan hadisi kawai ba za su yi aiki ba na'am abinda muka wadda daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk